بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعدل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اسلم لله حق المحبين وللتعظيم بنظرة تأتي لنا بالبر أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء bayan haka ina yi wa ‘yan uwa barka da azumin yau muna 29 ko kuma 19 ga Ramadan hijira dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan march miladiya dubu biyu da ashirin da hudu inda muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratu ali imran za mu tashi kamfanin allah إن الذين يفترون إن الذين يفترون من بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا Allah ya ce ka sani waɗanda suke musanya alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah da kuma rantse-rantse bayan alkawari da kuma rantse-rantse su sai su canza wannan alkawari da suka yi da Allah akan wani ɗan abun duniya wanda bai sa ka ya karya ba. wannan aya akwai asbab da suka ƙididdiga na dalilin saukar wannan aya yana daga ciki cewa ayan ta sauka ne a kan yahudawa waɗanda suka yi alkawari da Allah akan lallai idan manzon Allah sallallahu ya zo za su yi imani da shi kuma za su taimake shi wannan yana da gaske sai Allah yake musu wato magana a wannan aya cewa me yasa bayan sun yi alƙawari da Allah kuma suke zuwa su canja alƙawarin idan abin da bai hankali yawa wato shi alƙawari cewa annabi ya zo za su yi imani da shi za kuma su taimake shi kuma sun yi alkawari za su yi bayanin sifofinsa da suke cikin attaura wannan yana daga cikin dalili daga baya suka zo suka rika karyata kansu da kansu suna warware wannan alkawari da suka dauka alkalin su da Allah shine Allah yake musu magana ne yasa suke canja alkawari da suka yi tsakanin su da Allah su karɓi wani ɗan abun duniya wanda bai taka kara karya ba sannan daga cikin dalilai asbabun nuzul na wannan aya akwai wani bawan Allah wadda ya je kasuwa zai sai da wato kayansa ya kai kasuwa sai karan tsarance wannan kullum ba ba wannan a zane sai shi kuma ƙarya yake wallahi ne ma aka zai kuma an gobe akwai irin su to kaga ba wai kan wancan kadai bane kan ire-irensa masu hali irin nasa duka ayan ta jage zata har an kiyama ta tsaya wato wannan bai tsaya nan ba akwai sahabin manzon Allah sallallahu kai subnu al-ash'as shi ma yana daga cikin dalilin saukan wannan aya shi kuma da shi da wani bayahude aka samu rigima kan wata rijiya sai aka zo shari'a kasan albayyinatu alal mudda'i shaida ta mai kara ne ko wal yaminu fa alaman ankar rantsuwa kuma na wadda ya musu ne. Falayi halin in babu shaida dole wadda aka kawo ƙara zai rantsuwa. Ba sai aka ba wa bai huje ya rantse ba? Shi wannan sahabi ya ce kai, shi dai bai yarda da rantsuwa wannan bai huje ba, ya san zai iya rantsuwa ko akan karya. To, an saukar da wannan aya a wannan dalili ba, saboda malamin asbabun nuzul sun tabbatar da cewa aya ɗaya asbab na saukanta suna ƙididdiga su zama dalilai masu yawa suka sauko da suka sa saukan aya. Sannan bayan haka dalili wato ayoyi da yawa kuma suna iya sauka akan dalili ɗaya har yanzu yadda dalilai da yawa suka faru aya ta sauka kamar nan kwaya ɗaya to duk dai yana faruwa waɗannan dalilai guda uku malamai sun tabbatar da cewa kamar yadda na ga shehu abdullahi gwandu radiyallahu anhu a cikin biya ta'awil ya kawo waɗannan asbab cewa shi da dalili na saukan wannan aya innal ladhina yashtaruna bi'adillahi yastabdiluna kenan ka sani masu mutanya alkawari da suka yi da Allah ai amanatihi amana da suka ɗauka a wurin Allah wa imanihim da kuma wato rantse-rantsensu halfihim kazibina rantsuwansu na ƙarya wadda a halin suna ƙarya suke yin sa to nan shi ma dai maganar rantsuwa din nan ana magana akan mutane har gobe shi ma yana nan duk wanda zai rantsuwa akan ƙarya ya sani ƙarya ne to gaskiya ya shirya wa gamuwa da Allah kar mutum ya zama yana abu wato fulani suna cewa sadi sada wallahi kan da kaza kaza kaza ba a son haka in zaka yi rantsuwa abu ya kai tukunna kafin ka datse da rantsuwa domin ka ja hankalin mutane su tabbatar fa ba wasa kake yi tunda Allah da kansa yana rantsewa to kai kar ya zama kowane ɗan abin da bai taka karya karya ba za ka yi rantsuwa a kai na lazina yasarru na bi ahadin lahi wa imanihim amanan kalilan wato su riƙa musanya shi da ƴan kuɗi ƴan kaɗan ɗan abin duniya wanda bai taka karya karya ba kuma yadda muka faɗa min amri duniya na daga lamarin duniya ulaika la khalaqa lahum fil akhirah waɗannan ba su da wani rabo a lahira masu irin wannan hali la khalaqa ay la nasiba lahum ba su da wani rabo fil akhirati a gidan lahira wala yukallimuhumullahu Allah ba zai magana da su ba ghadaban alaihim saboda irin fushi da Allah yayi da su a ranar tashin alkiyama ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai dube su duba irin na rahama ba ai yarhamhum Allah ba zai jikan su ba akwai duba ta rahama wanda in Allah ya dubi mutum mutum ya yi arziki na lahira har abada waɗannan Allah ba zai dube su da wannan duba irin na rahama na jin kai ba wala yanzuru ilaihim a yawmal qiyamati a ranar lahira Allah ba zai dube su ba wala yukallimuhum wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba tunda sun riga sun mutu suna kafarai babu maganan tsarkakewa tsarkakewa ma'ana daga zunubai da suka aikata duk mutumin da ya ganganci ya mutu bai tuba wa Allah daga kafirci zuwa musulunci to gaskiya shi wannan ya riga ya gama kaɗewa kawai don duk abin da za a yi maka sai in akwai musulunci nan ne zai aiki na ceto da makamantansu amma in babu musulunci ka kuskura ka mutu ba a kan musulunci ba da mutum ya riga ya kaɗe kawai walau ma zabun alim waɗannan suna da azaba a lahira azaba mai raɗaɗi ai mu'min kenan azaba mai mai mai sanya raɗaɗi duk wanda yake da wannan irin hali na wayannan mutane zai gamu da azabar Allah mai ranar lafiya yau. Aha.
وما هو إلا الله ويقولون على الله غير يعلمون وإن منهم لفريقا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ما هو من الكتاب يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون آية da muka fita ayan alqur'ani ce amma akwai hadisin manzon Allah wanda ya kama da wannan aya wata rana ma'aiki yana zaune alaihi salatu wassalam iduna abu zamin gifari shi yadda wace hadisi annabi ya ce salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله abu zarri ne ce eh annabi abu zarri ne ce manzo Allah ya ce salasatun mutum uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah ranar lahira Allah ba zai magana da su ba wala yanzuru ilaihim da zai yi musu kallo na rahama ba wala yuzakkihim da zai tsarkake su ba na hudu wala hum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga waɗannan mutane. Sai da na Abu Zarri ya ce khabu wa khasiru sun taɗe sun yi asara waɗanne ne man hum ya rasu rabba waɗanne ne haka. Zala su sallam ya ƙirga mutum uku ya ce almannan na farko shi ne mai gori mai gori ya yi maka ya goranta maka wannan duka nau'in azaba hudun nan sun tabbata a kansa gobe kiyama duk wanda zai baka ya goranta in dai ba mu ɗaya bane cikin uku sai halatta su gori ɗaya cikin uku uba ya halatta yawa ɗansa gori halal ne shehi ko malami ya halatta yawa almajirinsa gori haka nan uban gida uban gidi ina nufin mai bawa yana iya yi wa bawansa banda waɗannan kowaye ya shiga daga cikin wannan sau bai halatta a yi a yi masa wato gori mun karanta wannan in ba manta ba tafsirin cikin suratu al-baqara saboda haka na ɗaya kenan gori karka yadda ka zama mai yin gori dan kayi wa mutum ka rika goranta maka wani ni ga ai kai ka in don ba in ba ni ba ha ai da ba san wani hali take ciki bai zuwa ko ba da gani tun kana sa kamfai ni ne cinka ni ne shanka ni ne suturanka babu abun da ban maka ba na zo na baka jari na yi maka kaza na yi maka kaza to ka bata ka bata inda ka samu lada ma ka warga zaladan ka bata shi kuma za ka gamu da azaban nan da aka faɗa guda hudu Allah zai magana da kai ba Allah da zai dube ka da idon rahama ba Allah da zai tsarkake ka ba azaba mai raɗaɗi ta tabbata kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mutum na biyu yace wal munfiqu sil'atahu بالحلف الكذب kaga an yi maganar sa ba nan a cikin asbabun nuzul bana ayan akwai wannan a ciki mai rantsuwa akan abin sayarwarsa kaga wannan kazan wallahi ni ma kaina a dubu biyu da ɗari biyar na kaina kuma ƙarya yake dubu ɗaya ne da ɗari biyar na kaga wannan rigan wallahi aka zana sai ta kuma ƙarya yake akwai mutanen suna nan to in na kana haka ka kiyaye kanka ka tuba wa Allah abin da ya wuce afallahu amma salam in dai ka gane abu kuskure ne kana yin sai ka tuba Allah yana yafewa kayi watsi da haka in ka ga mutum gaskiyar lamari in ya ga dama ya saya in ya ga dama har ya saya wannan shine na biyu da ka banda rantsuwa na ƙarya ba hana ka gaya mutum yadda ka saya ba ba a hana ba ko ba sai ka rantse ba ba gaban alƙali kake ba to na ƙarshe annabi ya ce wa jaru thawbuhu faqaran a wata riwaya wa jaru izarahu annabi ya ce a wani lafazin kuma yadda ya faɗa a wasu lafuza laisa minna man jarra thawbahu fataran ko izarahu fataran duk wanda ya taka tufafin sa don girman kai to wannan shi ma ya gamu da wannan zai gamu da wannan azaba har nau'i hudu da aka faɗa daga karka rika taka tufanka amma da sharadi kuma a samu girman kai dama annabi ya faɗi sharadi duk wanda ya ja tufansa saboda ya taka tufansa saboda mai girman kai to wannan wasu suka yi wa addini bahaguwar fahimta shikenan sai kaga suna sa wanduna can sama wai saboda wannan hadisi to annabi da ya ce saboda girman kai duk wanda ya ja ya taka tufarsa saboda girman kai ne za a yi wa azaba amma da yake addinin hawan abin nan sai da ake yi masa sai a hankali kaga mutum wai ya sa ya maimakon ka kai tela ya gada ka ya dinka ma wando daidai da kai maganar gaskiya ne saboda ƙarya kake annabi bai taɓa ɗaura wando ba dallin da zaka ce ga inda ya wallahi annabi bai taɓa sa wando ba jahilci ne kawai yake da mutane annabi tun da ya zo duniya har ya ce ga gare wallahi bai taɓa ɗaura wando ba an riwaita abu huraira ya ce manzala ya kira ni na raka shi kasuwa ya sayo wando don ka gane ba akwai wando a zamanin annabi ba wai babu shi bane ya sa annabi baya sa shi a har ma abu huraira ya ce na raka manzon Allah kasuwa ya sayi wando hadisi yana nan a cikin hiya sunna wa ihmadu bid'a na Sheikh Usman jaddidin zamani bin Fodiyo annabi ya ce amma bai taɓa ɗaurawa ba annabi izari yake sawa izar izar ko wasu bayan Allah mutum goma a nan garin mun je Saudiya tare da su an je mun fita madinan manzon Allah sai muka shiga muka yi wanka a Zulhulaifa da muka fito sai muka yi dressing sai sai na ga wani shugaba ne ma a cikin jama'arsa sai da jaba alaka ta mala ya yi haka kuma ya ce kamar ya kuma na ce fi sabilillah ɗazun nan fa muna tare da kai wando ka rabin kwafri yanzu ko mun yi wanka mun sa izar sai na ganin izar ɗinka yana jan ƙasa waye wando ka kuma yanzu ka tuɗe shi rabin kwafri ni kuma na sa na tsakiyar kwabri malam a to haka annabi yake daurawa tsakiyar kwabri da in za ka yi sunnan sai ka koma daura izara kamar zani haka annabi yake daura shi tsakiyar kwabri haka yake sa shi ha to in baka daura tsakiyar kwabri ba kai mace ne in ba kai in kai ganganci sai ka fadi sai harɗe ka ka fadi to tsakiyar kwabri don ka samu balance suke mata to gashi ne da yau da Allah ya sa na daura izar kaga na yadda annabi ya faɗa shi yake daura sai kuma wandon da annabi bai sa ba kana sa a rabin kafa ka zo ka sa izari kuma buya buya kana zanna wanda annabi yake a hangale ita da ya ni dai na neman rikici wai nace ba wani rikici gaskiya ne take ga maka wayannan abubuwa guda uku sun yi hali da wannan aya da aka karanta da aka mutane su kiyaye kansu da wannan abubuwa halayya ne biya ku wadda duk wanda yake yin su ba mutum kirki bane kar kana gori don kai wa mutum eh kar kuma ka rika rantsuwa musamman yan kasuwa kun ji rantsuwa akan ƙarya ka zana ta shi sannan kuma da taka tufa don girman kai takawa don girman kai ba ko izar din ma in baka ta in ka taka shi ba don girman kai ba ba komai سيدنا ابو بكر يا رسول الله ان ان شئت من شئت ايراني لا حقي الا ان اتعاهده النبي يقول لك لم تكن من يفعل رسول الله الله كدوبا دي addini wara wara amma mutum ya dauki takkun mummunan fahimta yana tilasta wa mutane abin da ba dole abu abu bakar radiyallahu anhu ya ce rasulullahi fa gaskiya ba na iya dangane izabi na sake shi nake musamman jefar sa yana jan kasa in ina tafiya kuma ka ce ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fi an-nar duk abin da ya wuce kasan idan sawu na izar to mutum ya ja shi a wutar jahannama kenan ni kuma nawa yana jan kasa ya rasu da ya kenan annabi ce innaka lam tabin man yafalhu fi'la ai ka ba kai ba ka cikin masu yin don girman kai wato society ne larabawa a lokacin idan mutum bai girman kai ne to ba zai dinka izar jejin sa ba sai dinka shi yana jan kasa yana tafiya yana takama sai hakan suke ga sarauniyan England na King Elizabeth ɗayan tana tafiya abinda za a riƙe a bayanta ana binta da shi na tufa na rigan jikinta ya kusan rigar tsawo sai an tattara shi ake riƙe shi wai wai ka ji sutura ita sai wanda aka riƙe ma zai ɗinka maka haka ake binta da rigar don tsabar jin kai to wannan shine abun sai a hankali babu fahimta haka kawai ake da an mutum da ya ga abinci ɗazun nan mun gama biso na marigayi jauro na wurafe sai mai gadin makabarta alhaji abdullahi sai jefa min tambaya bayan limamin juma na garin wurafe ya ne dan jefa kalmomi a wurin a rufe da addu'a to da na gama har an yi addu'a ma sai yana tambaya me hukuncin shiga makabarta da takalmi ita masa tabbas akwai hadisi in ka duba ko a cikin bulugul marami ma yana nan duk wanda ya yi ɗan karatu kaɗan ma in dai karanta eh, bulumul marami zai gaji su manzo Allah ya ga wani yana tafiya da takalminsa sai ce kai ma abokin takalma ka wutar da takalman nan cire shi ke nan sai cire to daga nan wayansu daga ganin wannan alawati har ni yin nan ma da da na gani har na ji wani iri saboda maganar manzon Allah ba mu wasa bane wallahi na yi ina ga ya kai sau biyu ko sau uku in na je makabarta tun da na ga hadisin ban gama bincike a kansa ba sai ya zama dole ina cirewa saboda ya hadisin hujja ne a kaina amma daga baya na yi ta bincike akan hadisin nan hanyoyin hadisin da sauransu sai na gane hadisin bai inganta ba zaka zaka saka kalmin ka malam zaka saka kalmin ka a cikin makabarta ba wani abu sai dai cikin laduba kai addu'a assalamu alaikum دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون شي كلام فشجاع كي تبسوا الدعاء كما وتنانا كان ورد ذاك رشن فهمتا وكما كان تنبيجي شي يكي سامو وقالين وسوس في سبا قونيا أتكين الدين آه وإن منهم للي تسني يا رسول الله yana daga cikin ahlul kitabi akwai daga cikin ahlul kitabi wa inna minhum ahlul kitabi ay ahlul kitabi kenan la fariqan akwai wasu jama'a ba'ifatun mutane kaman tafsirai zaka ga sun kawo shi Ka'ab ibn al-Ashraf da wasunsa suna nan jama'un da suke da wannan al'ada ne ya nuna alsinatahum suna karkatar da harshensu bilkitabi da littafin Allah a taura ko wurin karanta shi ko kuma ma su kankare wani abu wanda bai musu ba suna yi har gobe kuma akwai cin cin na manya-manyan yahudawa wadda suke zama kowane in an ɗan daɗe kawai sai a kawo a tauran a ajiye ta a bita a yi bidi-bidi a ciccire wasu wurare a ce yanzu ba su dace ba cire su wani sun kuma ƙara su wannan gurin an yi magana guda biyu malamin tafsiri sun yi magana guda biyu cewa akwai matsala na hukuncin rajimu din nan yana cikin wannan abin da Allah yake nufi anan wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi akwai matsala ta rajimu wadda hukuncin jifa ne su ma in musali ya yi zina wadda ya taɓa aure mana ko mace ko namiji da sai zama yahudu da suka zaura suka yi mitin irin su kabu ne suka ce to yanzu duk wanda ya yi zina in dai attajiri ne ko mai mulki babba ne to ba za a jefa shi ba sai dai in talaka ne amma inda babban mutum ne mai kuɗi ko mai mulki za a ɗaure kunkuminsa kamar yadda ake biri a shafa fiskansa baƙin tukunya a dan kewaya da shi gari ana nuna shi rumfa-rumfa ana ɗan fenta shi don an gama to sai a kake shi wannan shine hukunci sabo da suka ƙirƙiro suka yi haɓa shi kuma wai daga Allah ne kamar yadda za ku ji nan gaba kaɗan a cikin wannan aya ne wata rana sai wani babban mutum ya yi zina kuma ya yi aure sai a tsaye musu ya kaure wannan ce a jefe shi wannan ce a sai suka ba da shahadu a jerin abul kasim mana wai annabi muhammadu ta sallam a jerin sa mana a tambaye shi a addinin sa abun yake da aka zo suka ce ya abul kasim muna tambayar da Allah kai a addinin ka kan wai yaya hukuncin wanda ya taba aure in yi jiran ita yanda yake a littafin ba ya haka yake a littafin sai suka ce ya yake a littafin namu ga ya mana ita za a bunne shi mana ya kayi har wuya ya rika jifansa har ya mutu da zawa mu kan ba haka bane ba haka bane mu ba haka bane littafin ba haka bane kuma sai ya zo a dauko a tawar a kawo kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiki sai ka dauko a taura lokacin ko Abdullahi bin Salami ya musulunta yana zaune cikin sabbai ya shi kuma mun baya wurin ba sai aka zo suka abu suka zo suka yi kaka gida kamurul ashraf huyai ibnul ashraf manya manyan yahudun nan aka zo aka yi zauna sai aka fara za a karanta yanzu a kure annabi sai aka zo ana karanta ana karanta ana karanta ana karanta da aka zo wurin rajimu kawai sai mutumin sai sai haka ya haka da harshe kawai ya baba abin nan kawai wani walawalanta ne kawai wani kuma a cikin siyasa ya danne da yatsansa wurin da aka yi maganar rajimu sai aka sai kawai annabi ya- ya ji an wuce ba a faɗi rajimu ba annabi yana shiru kafin ya yi magana ma abdullahi bin salam ya ce da kaza daya ya biya ya ce maimaita ya maimaita aka sake yi abin da aka gazo ya ce ya matso don a duniya a lokacin ba wanda ya kai shirin a taura duk duniya da ya zo ana karanta idonsa yana kai ana karanta idonsa sai ya ga bayan wuce ya danne da babban yatsa za ka yi ya tura nasa ya ce cire cire ya ce rasulullah ga wurin ga wurin ya rasulullah ga wurin shi ke nan kawai sai suka watsa suka tashi su ran su a ɓace suka ce ba za a yi ba za a yi ba ba za a yi da shi din ba littafin kuma annabi ba fa littafin da aka aiko shi da bashi ba ne littafin da aka aiko su ya ce namu ma irin naku ne kaga a alkur'ani akwai ayoyin da aka shafe akwai wanda suka shafe ko to ayar rajabu tana cikin ayoyin da an shafe karatun amma hukuncin yana nan ban san ko an gane ba in ka duba qur'ani daga bakara har nasi babu aya a rubuce babu ita amma hukuncin ta yana nan ayar fashehu wa shekhatu farjumuhuma idza zanaya al-fatta nakala min Allah wallahu azizun hakim ita ce ayar dattijo wanda ya taba aure da dattijo wanda ta taba aure idan suka yi zina a jefe su har su mutu a jefe su har su mutu nakala min Allah wannan azaba ce narko ne daga Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne gwani gashi na babu karatu amma hukunci yana nan so sai suka tashi suka ce shine Allah yake talamtar ila allazina utu nasiban min al-kitab yad'una ila kitabillah yahkum bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ya rasulullah shi ba ka ganin mutanen nan da Allah ya ba su wani abu na littafi ilimin littafi yahudu kenan yud'auna ana kiransu ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah a taura gashi an nuna musu ga hukuncin liha kuma bainahum yud'auna ila kitabillahi ya kuma bainahum don littafin Allah a taura yayi hukunci a tsakanin su na rigimar da ta faru na maganar rajul kuma ya tawalle fariqun minhum wa hum mu'ridun sai jama'a daga cikin su suka juya baya suka kauda kai suka tsin aiki da hukuncin da aka kure su ne akan akan shi a cikin littafin shi wasu sun ce wannan ne shine Allah yake faɗi a nan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab wasu kuma suka ce a'a ba wannan kadai ba akwai ma mas'alan sifofin manzon Allah sallallahu idan sun zo a taura an faɗi sifofin annabi sai su rika murɗa harshe su rika murɗa harshe sai su faɗi wani abu yadda kawai za a ɗauka ba abu yadda yake ba ainihin yadda yake a littafin sai aka fahimci wani abu daban su san da farfarun da suke yi ko su canja wasali misali kasan wasali yana yana ɓata ma'ana ko a larabci me yasa dole da baƙaƙe ko kuma mu ce bai bayi suka fi shigowa musulunci suka yawaita dole ne yasa aka yi wasali da ƙur'ani da ba wasali ba igo wani ya zo yana karanta ayoyin farko-farkon suratu at-tauba inna allaha bari'un minal mushrikina kawai sai buga mar wasari ba wa rasuluh ba ai yanzu na inda gangan kai wallahi ba ka fita musulunci wasali kawai ka canja inna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu to in ka faɗi ba haka ba ka halaka in dai da gangane yadda in jahilci ne baka yi karanta baka san wasali ba kama kamar wani wasalin ba wai intentionally ba ma'anar da inna Allah lallai shi Allah bari'un ya yi hannun riga ba shi ba mu shirkai wa rasuluhu haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi hannun riga da mushrikai ba shi ba mu shirkai amma ya kace inna Allah bari'un min min al-mushrikeena a'udhu billahi a'udhu billahi ka faɗi wasali ba haka ba to sai zama Allah ba ruwan shi a'udhu billahi da annabi Muhammad kana canza wasali an gane to shi yasa dole irin mu sai da wasali
shi ma daga wurin Allah ne. Wai kuna wani inda, ba ma wani inda ba. Ko da ƙarya suke yi, wannan abu da suke murɗe harshe su faɗa ba ba daga wurin Allah ba, daga wurin su ne. Wai kuna Allah ya kashe da mutane suna kirkirar ƙarya su cikin wa Allah al'ali sun sani har cikin zuciyarsu har ya fi wa Allah ba Allah ba ne ba har gobe haka al'ada su yake da su kawo wannan in su ga abu wani su canza su ce wani littafi mai ƙarfi da ya faɗa ko ƙarya ne Allah bai faɗa ba kuma a sake bugu a canza abubuwa bai da aka saukar da domin a ɗauka duka sauƙaƙƙe ne daga Allah sai ka kasa wanne ne na Allah wanne ne kuma na ƙarya to haka ne al'adar yahudu kenan kurta Allah ya gani ba suna faɗin ƙarya magana ta ƙarya su cikina wa Allah wani da ya kuna al'adun sun sani Allah ku gane kuna cewa su maɗaryata ne wa nasara sai aya da za ta sauka da za ta makaranta gaba ta sauka da ya dalilin saukanta da ba fara da sawa da jirana yayin da nasarar da jirana suka ce ina isa a mara hukun yin tasiri rabba wayannan isa shi ne umarce su su rike shi a matsayin Allah ubangiji su a'udhu billahi nasaran da jirana suka gaya wa manzon Allah haka wai Allah annabi isa wai shi da kansa ya umarce su wai su rike shi a matsayin Allah a mabauta a'udhu billahi to shi ne Allah ya karyata su a ayar da mu ma kana da bashar
ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ما كان مثلا يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون Ubangiji ya ce, ai, ƙarya kuke, ƙarya kuke, annabi Isa bai ce ku ce ma Allah ba, ba annabi Isa kaɗai ba, duk wani salihin mutum, mutumin kirki ma, gaba ɗaya ba yadda zai yi ce a ce a yi abauta masa a ɗarke shi Allah sai da zana an dare Allah a dare ta ma kana yamma ne bashari bai dace ba ga wani mutum an yi wuce wa wani tara Allah ya ba shi littafi irin annabi Isa ne da a ba shi littafin da injila wal hukma Allah ya ba shi hukunci ai alfahamar shari'a a ba shi fahimta na shari'a ta Allah wani buhata ko kuma Allah ya bashi an tsarta gurgurgun to mai kula da nasi ko ibadar da min dunin lahi sannan ya kula kuma tare da wannan ni'ima da rantsuwa da yawa ya koma ya ce mutane ku zama bayi na koma bayan Allah da ke taɓa yi ba ba ku yadda za a yi annabi Allah ya gaya mutane ku zama bayi na koma bayan Allah subhanallah walakin sai dai ya kulu idan annabi Allah ne zai ce kuru rabbani na ku kasance mutanen Allah masu bin dokokin Allah masu sallama wa Allah masu tsayawa inda Allah ya tsaye da su masu rayuwa duk inda Allah ya ne su rafani ya iya mana ulama a amilina malamai ku zama malamai masu aiki da ilimin su da su suka su suka karanta yau ke karatu da aiki da ilimi yana da wahala ما كنت تعلمون بما كنت تعلمون الكتاب أي تعرفون الكتاب لذا تقول أبدا كترانسي كنا sani na littafin Allah saboda kuma kuka kasance kuna sani na littafin Allah ai ta'arifuna shi ne ta'arifuna ne da kuna sani na littafin Allah ba kuntum tansuwan da kuma abin da kuka kasance kuna karantawa ai darisunahu ko ta tadarasunahu bainakum wanda ku karanta shi kuna mudara kuna karanta shi a bayanin ku to nan akwai wato kirawoyi a nan daban-daban bima kuntum ta'lamuna din nan akwai kira'a biyu akwai kira'a biyu wannan ita ce ta farko tamu ta bakarcin mutanen madina na ga almadani haka ya karanta abdullahi ibn kathir al-makki shi ma kira'arsa haka ake karantawa bima kuntum ta'lamuna al-kitaba lillah bima kuntum ta'lamuna al-kitaba da tafsiri haka kuma abu amir al-basri shi ma haka ya karanta waɗannan su suka karanta bima kuntum ta'lamuna al-kitaba amma sauran ƙurra'u sun karanta ne da tashdidi da shakka kuma kuntum tu'allimuna bima kuntum tu'allimuna al-kitaba tu'allimuna ba ta'lamuna ba ina ji wanda suke da zama da haka sun san wannan magana da ke domin masu karantawa da hakan akwai Abdullahi ibn Amir مكان سمت على الشعب عبد الله بن عادل الشامي حكي كان نوع بما كنت تعلمون الكلام حكنا عاصم الكوفي حكي كان نوع حكى حمزه الزيات حكي كان نوع حكى كما علي الكتابي حكي كان نوع ولا نبدا سنة نوع بما كنتم تعلمون الكتاب wanda wa kuma tarin su to can da shi ba tarin su din nan akwai kiyaya wanda ba ta cikin qur'an saba'in nan ba sabiya ba ce ita kuma suna karantawa wanda ma kuntum tudarrisun shi ma wani ina sani ne kawai ta hanyar jiya ya karanta da haya ka ce za ka yi da hanya wata ba lura ne karantawa mu ba a yi kusurar san kada wani ya yi haka to iya sani da kamar in ka ja ka ba ku tunan risun to ya ne shi akwai akwai ya sai dai kar a yi ba ba ruwa kana kira alkatana da albalani riwaya wasu to kawai a wani tafsiri na yi akwai masu karanta da wani makudu tunan risun ka zama ya wasu a yi sallah a zo kawai a shiga da limayya mai haukar karawa ai ka je yana ka tsaya iya jejin ka kawai ina da ya zo da kawai kan ala da kai ai kurkuwan kurkuwa ya karanta sannan ina ka gani ko ni na magana a kan da zan yi alhamdulillah shi ba na fara saboda muna karanta wannan qira'a da wasu saboda haka ana karantawa da haka wa ma kuntum tadrusun aha
ولا يأمرهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata haka ba da Allah bai kawai mutum ba cewa ku riƙi mala'iku wanda bai iya da annabawan Allah albaban ku riƙe su a matsayin wai alloli abu bauta har abada Allah bai kawai mutum guda ba ina karanta da haka kenan a wannan kira haka take nunawa amma idan muka ɗauki ɗaya kira'ar ta wato wadda sun fi yawa wadda suka karanta da haka domin wannan kira'a wala ya murkumu an ta tafiyar mala'ika wanda bi'ina arbabar din nan ya murkumu wannan kira'a ce ta wannan makaranci na munadi almadani Abdullahi bin Kathir al-Bakki Abu Amr al-Basri sai kuma Aliyu Kisa'i ɗaya a cikin Kubawa waɗannan hudun duka sun karanta da hadisi Nadir Malami Ibn Kathir al-Makki Abu Amr al-Basri da kuma Aliyu Kisa'i duka suka karanta wala ya mu amma أبلغ عامر الشامي عاصم الكوفي حمزة الزياد والنجمة سنكرة ولا يا مراكم ولا يا مراكم با يا مراكم با وكان ينزل ولا يا مراكم فبا ألا ذلك يوم الجزء إيه ما ألا يوم الجزء أن يفجر sai zama umarni ne wanda ba daga Allah subhanahu wa ta'ala wala yamurakum an tattakhidhu la tattakhidhu malaikata ba zai yiwu ya umarce ku ku riƙi mala'iku wanda bi'ina da annabawa arbaban a matsayin alloli ba har abada ba zai yi wata ba wato arbaban kamar takarar tabi'atu al-mala'ikata kamar yadda tabi'awa suka yi mala'iku su ne allolin su a hukuntar su akwai masu bautar mala'iku musamman a cikin al'umma ana kiran su tabi'awa za ka yi tabi'a a cikin wani ana kiran su to su tabi'awa su ne mutane da suke kwantawa mala'iku Allah wal-yahudu usairan haka yahudawa su kuma sun bai suna bautawa usairu ne wannan fara a isa su kuma nasara wayannan isa shi allah ne a wurin su don haka ko kusa ko da wasa allah bai wurci da ta taɓa wurta a bautawa mala'ika ko da annabi ba Allah ya ya mulkun da kullum yanzu Allah ne zai kurce ku da kafin cewa aiki kafirci Allah ya ce ta bai ta da abota wa wani banda shi ko tare da shi wala yarda li ibadihi kufur Allah bai taba yarda ba bayan su kafirci ba bai da shi ka dan haka shi Allah ya ce wa ya mulkun da kullum yanzu Allah ne zai umarce ku da kafirci ba da idan ku mushrikun bayan kun kasance musulmai wannan aya wasu suna ganin ma an saukar da ita ne dalilin wasu sakon manzo Allah ko wanda akwai wanda suka ji harsu na yi kaimar izini kawai mu taba su jira saboda in dai matsayi ne za a kai mutum ya cancanci ya kai matsayi da za a yi masa wannan su jira ko ya harsu na ka kai kaimar izini mu yi masa har za ku tare da ita wannan bai tambayi a kai ba ko annabi ya je kasashen waje ne da ya dawo kawai yana shiga bayan annabi ya faɗi wa annabi sira yana yi wa annabi sira annabi ce kada ka kada me haka ta ji Allah ya je gari da rani da kaza na ga mabiya suna yi wa sarakunan su sira daga duk duniya ba da ya tafi a kafin kullum kimawa kai kai ya musu ne ba ya ce to daga yau kaka sai kullum إذا يقول أنا العالم أن يسر العالم لابد المرأة أن تسر لزوجها كذلك ومن ولي ومن سرع da na umarci mace da yi wa mijinta sai da kawai girman haƙoƙin miji a kanta. Wata rana, wani mushauki jani, abu abbas ya yi tafiya ya yi kwamfi da yawa kawai sai ya dawo. Da ya dawo a fitar ya jama'a da sun fita da ya shokin jami'ar da rawan shi kenan kawai wani mutum a cikin mulile a haifar shokin jami'ar kama shi kawai fari ya jira a gaban shokin jami'ar shokin jami'ar ce to kai ma za ka fuskaci a shabar la'ila da la'a wannan mamar da suna ƙarin ja ƙarin da musulunci shi ne za shi ke zage musulunta a gobe jan ba kawai ta ɗebe shi haifa ta shi irin kama na ɗebe ya fadi shi wani da bayani da ya fara musulunci kama ya saboda haka shi da Allah ke cewa ya murgo mai gobe yanzu a yanzu zai yi muku umarni daga adalci bayan da zan dubu zirgon bayan ku musulmai ne na ya bari na ya haka bai dace ba bai taɓa dacewa a haka ba su za ku dakata nan lokacin da ya zo da ya abu ta bayan duba in ba kuma a kai lokacin ma ya yi
saya kuri lokaci ya yi magani
kada na ta salamu alaikum malam da fatan kun sha ba lafiya Allah ya sa haka amin malam ina roƙonka ta manzon Allah ka taimake ni da addu'a Allah ya kan Allah ya yi mu tabbata tawa to Allah ubangiji ya jindi wanda ka roƙe ni domin sa shi ne Annabi Muhammad ya biya maka bukatunsa kuma ka yawaita kamun kafa da shi insha Allah zai da Allah zai faɗi wannan idan zai ya kawo magana haka kai ka kawo magana da Allah na roƙon Allah dan annabi da sansa da soyayya da ke gurin da wurin tsakanin sa da shi Allah ya kawo magana na haka isa kuma ya zama alkhairi a gare ka wannan kuma yana cewa assalamu alaikum Allah ya zama kashin wa lafiya bayan haka a karamar Allah muna buƙatar a taimaka muna da buƙatar taimako a wajenka na addu'a ta musamman kamar haka garinmu ne na muka tashi tun kaka da kakanni tun iyaye da kakanni ko kake lokaci amma yanzu muna fuskantar matsalar ruwa na ɗanɗanonsa ruwan mu na rijiya ne akalla muna da rijiya akalla guda uku amma ruwan baya shawuwa ko girki aka yi da shi sai abinci ya fita daban don haka muna roƙon da kuma na addu'a na musamman bayan haka muna roƙon duk wanda ya ji wannan sabon ya sa mu addu'a addu'o'insa na alkhairi na wannan wata to Allah shi ne ya kawo wannan dalili da kuka yi canci irin da ba ba haka da ruwan yake ba to Allah wanda ya iya canja yanayi mai kuma kumbai kun ya yi amfani da wannan kumbai kun nasa don matsayin manzon Allah ya kawo muku mafita a wannan al'adar ya ku samu kwamfashi don wannan Allah ba ne zai ku wannan shi kaɗai ne zai iya ciki da kuma shi kaɗai ne zai iya canzawa mutum da kunne ne a ta hakurin kwansa to muna roƙonsa don mutuncin manzon Allah ya yaye muku wannan damuwa da kuma shiga domin matsalar ruwa ba da ne a nan da da ita ake rayuwa in ba ruwa babu rayuwa wanda ya tafi da lawo na bukatar addu'a na wani labari na da na sa a gaba to kuma ya ne labarin Allah ubangiji ya ya ya biya maka bukata ya yi maka shi ta mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dogon mun kai ba ba don mun isa ba a Allah ya dubi annabi sallallahu ya yi maka wannan abu da kare ba tun shi ku sai da shi ba radiyallahu anhu eh ayi wannan lokaci ya ga sai gobe Allah ya ci gaba da shiga iyayen mu ta ga shi wannan alheri Allah muna kokarin ka ta cikin ka ta albarka ka tace su ya mara kuna roƙonka don matsayin manzan Allah sun sauwa mu ba da za mu yi shiga nan gaba kaɗa damuna kenan Allah ya sa damuna gaba ta zama damuna mai albarka albarka shi ta ce masu yin kiwo a cikin mu na dabbobi masu kafafu da dabbobi masu kukuke sun sa yi da kashi Allah ubangiji ta sa albarka a da kiwon su marasa lafiya na iya da sun tana marasa lafiya mu kuma masu lafiya Allah mun gode Allah mun gode Allah ƙara mana lafiya da babu damar sarrafa da wani maka jiya sai maka ibada tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata da suke dauke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah ka dauro yin kulawa da abin da za su haifa da ayyukan da kuka haifa da wanda za ku haifa nan gaba Allah muna roƙo ka kashe yin da ku da su duka ka daura maka madaidaiciyar hanya ka raba mu da hanyar bijirancin zamani a tsakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما بلغ الحمد لله رب العالمين وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون